السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكثره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد من مصدر ولا جود ومهل الله سبحانه وتعالى بإدام إيكم تاسوا شكالتا بوشي zuwa wannan gari na badara cikin karamar hukumar kirfi yadda muka taru a nan muna masu farawa da miƙa kokon bara zuwa ga mahalicin mu Allah ya tara mu a gidan aljanna bilagita a cikin wannan ganawa duk da dai an ce goron sallah amma na kan ce zuman sallah saboda goron na farko ba kowa yake ci ba ina cikin jama'ar da yake da wahala su ci gora a rayuwarsu amma zuma ina ga ko da mutum baya ce yana da yaƙi da sai alkhairi a ciki amma an gode kai ne mutum ya ce halal ne to za ka na fi sha'awa ga sun umar sallah fiye da goron sallah a cikin wannan ganawa namu ina ga kusan kamar yadda dan uwan fadilatul akh Muhammad Sani hafizahullah ta'ala ya gabatar da ni ba shine zuwa na na farko a wannan gari mai albarka ba shekara ta gabata mun hadu a kofar sarki na wannan gari aka gabatar da muhadara a sallah kuma a yau Allah ya tara mu a daidai wannan wuri tare kuma da shi sarki din a Kano na biyu ya zo iya tare da mu muna masu roƙon Allah ya albarkaci rayuwarsa abin da zai Allah ya masa jagoranci ya ba shi ikon yin daidai abin da zai na kuskure Allah ya kare shi daga sharrin shaidan dukkan shugabanni a ko'ina suke muna masu roƙon Allah Allah ya gyara mana su ya kare mana imaninsu su saboda gyaruwar shugabanni gyaruwar al'umma ne lalacewar shugabanni lalacewar al'umma ne haka muna masu roƙon Allah duk jama'ar da Allah yake jagorantar da su a kanmu Allah shi musu jagoranci kuma ya gyara imaninsu kuma ya kare imaninsu daga shaidan a cikin takaitaccen lokaci bin hakika ba a bani mawdu'in magana ba kula ga wannan sai na samu kaina a halin da ga kai na ce wannan ya dace a yi magana a kansa bisa ga sanin cewa jama'a mun gafala daga tashin kiyama mun makance daga kallon abin da ke tunkaran mu na tashin kiyama mun samu kanmu a halin kurman cewa na abin da ke tunkaran mu na tashin kiyama sai na ga ya dace a sanya wa maudu'i suna da cewa halin kakanika yi guda tara a ranar tashin kiyama ko kuma halin kakanika yi guda tara ranar kiyama bilagida hikimar zaman wannan shine zai taimaka mana mu san irin ababen da za su faru a kiyama sai ya taimaka mana tun a duniyance sai mu yi kokarin gyara alaka tsakanin mu da Allah don mu yi nasara a lahirance saboda wanda ya asarar duniyarsa to babu kokonto ya asarar lahira amma kuma akwai wanda zai asara a duniya amma ba na addini ba na rayuwa in ma bangaren talauci in ma bangaren samun kai a guncin rayuwa saboda rashin arziki matukar ba asarar imani ba ne to wannan baya jefa ta cikin asarar lahira za ka Allah shi kare mu daga asarar duniya da lahira yau da ikon Allah muna cikin wata na shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas hijira ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin makka zuwa madina don saboda a kaina gabatar da muhadara akan wannan maudu'i din a gaggauce na raba maudu'i din gida biyar na farko da ikon Allah magana akan al-muqaddima na biyu da ikon Allah asma'u yawmin qiyama na uku da ikon Allah al-masa'if at-tis'a allati takunu yawm al-qiyama na hudu da ikon Allah sai mu magana akan al-makhraj fi hayatil muslim na biyar da ikon Allah al-khatima wato conclusion Allah shi mana jagoranci na farko gabatarwa a addinin musulunci wajibi ne ga duk mai imani ya gamsar da kansa cewa lalle tashin kiyama ba makawa gare shi dole ne sai Allah ya tashe mu idan muka duba hadisi mashhuri sananne riwaya na Imam Muslim rahmatullahi alaihi hadisi na Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu a cikin kissar Jibril alaihi salam lokacin da ya zo gaishe yin halitta sai ya da miji sabbata gare shi ya tambayi annabin Allah fa akhbirni an al-islam ka bani labarin menene musulunci هل هو فأخبرني عن الإيمان كبان الأبار منين إيماني هل هو لساني كبان الأبار منين إنساني waɗannan ababe guda uku ɗaya bayan ɗaya haka yake tambayin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam muhammad shahid daga cikin ainihin imani da ya kirga masa rukunan imani guda shida an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi sai ce wal yawmil akhir وتؤمن بالقدر خيره وشره نبي يرجع تكير كران إيماني شيني دولة في دان أدم يا يدد سيرا ذا أتاد شي جبز الله أبا تسادي أكل أبو خمسة ذا أتنبيني من الغباتنا الخير وشره ذا أتنبيك من كغباتنا الخير وشره ذا أتنبيش من غباتنا الخير وشره ذا أتنبيك من كغباتنا الخير وشره كل إنسان مسؤول أمام الله يوم القيامة عن أعماله من الصالحة وما أشبه ذلك kowane mutum sai an zai da shi gaba ga Allah an tambaye shi mai ya gabatar na ayyuka zaka ranar tashin kiyama wajibi ne mai da Allah zai tashe mu shi yasa ayoyi da yawa a Qur'ani sun fi shurin masaki suke jan hankalin mu suke tunatar da mu akan mu iya kokari ya zama mun hankalta mun fahimta cewa lalle tashin kiyama yaƙini ne ba makawa gare shi الله يقول واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كجيتو وران ونيوني وند ترجعون فيه الى الله اكي مودا كوزوا ذا الله او النيوني نو شيني رانا تاتي القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون sai a saka wa kowace rai da abin da ta gabatar alhali ba a zaluntar mutane ba mutum ɗaya da ake yi wa zalunci inna allaha la yadrimu mithqala dharra ko da kwatan kwatan kwayar komayya ne Allah baya zalunci haka Allah ya ja hankalin mutum cewa akwai kiyama fa nan gaba a wani wuri Allah yakan ja hankalin mutane ya nuna mai imani da mara imani idan har suka tsare ta tashin kiyama imma da baki imma da zuciya imma da aiki babu makawa lalle Allah zai tashe su duk mutumin da ke inkarin tashin kiyama abu ɗaya zai duba ya gamsar da kansa ko da babu addini cewa nan ne Allah zai iya da shi shine akwai ranar da babu ne Allah ya kawo ne to idan ku an taba yin babu ne a kawo ne ashe kawo ne a lokacin da babu ne shi ya fito gi akan ta da ni bayan an gashe ni akwai lokacin da babu kai to tun da babu ka ya kawo ka lalle kawo ka da kirkirar halittanka a karon farko shi ya fi sauki akan dawo da kai bayan an halicce ka shi ya fi sauki ne kawo kai shi ya fi wahala akan dawo da kai kula da wannan sai Allah yake gaya mana cikin suratul hajji cewa ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin لنبين لكم ونقر في الأرهاب ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج الله يسي يا متاني إن كنتم في ريب من البعث إن كنت تشكو كنت أكنتا لكم بكيابة فإنا خلقناكم لن مكهلتشيكم من تراب دغتفا ثم من نطفة سيكون زوا دغم مني ثم من علقة سيزوا دغوكا مخلقة وغير مخلقة akwai wanda ake halitta akwai wanda ake yin bari ma ba halicce shi ba duka menene dan a bayyana muku wa nuqirru fil arham ma nasha ila ajalin musamma haka kuma muke tabbatarwa a cikin mahaifa abinda muke so zuwa ga ajali da muka ga dama wani aife shi wata bakwai ko abu mai kama da haka wani wata tara wani ma yayi shekara guda a cikin mahaifiyarsa bai fito duniya ba duka menene to tun da babu mu an kawo mu ashe lalle kirkiran halittar mu a karan farko shi ya fi wahala a kan ta da mu bayan an kashe mu za ka tashin kiyama ga duk mai kifani lalle babu kokon zuwa kan za ta faru sai dai abin da zai baka tausayi zai ba wa duk mai imani tausayi shi ne idan aka duba ayyukan musulmai a duniyance kai sai ka dauka cewa lalle ba amince da cewa za a yi tashin kiyama ba me dalili saboda ayyukan mutane ya saba wa alamar cewa za a tashe su ka ɗauki matasa ka duba wata irin gafara da Allah ya ɗora wa musu na jarrabawa in ma saboda ƙarancin ilimin addini in ma saboda fifita duniya akan lahira in ma saboda rashin tarbiyyar addini in ma saboda cire tsammani daga rabauta a lahira wani matashi babu abin da ya shi a duniya sai kallon kafa abin da ba zai amfane shi da sakan ɗaya ba a duniya wani babu abin da ya dame shi sai neman matan banza wani babu abin da ya dame shi sai shaye-shaye fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dukkan nau'in laifuka sai ga matasa na aikatawa kai ka ce ba su amince akwai tashin kiyama ba ka dawo banda su zuwa ga 'yan mata yawan zinace zinace yawan kallon dirama yawan sanya kaya da ba su dace da shari'a ba ana bayyana tsalici a waje nisan ta sanya hijabi duka wannan ya yi katutu tare da ‘yan matan musulmai musamman a wuraren da sanin addini ya yi karanci ka dawo zuwa ga mutane ‘yan kasuwa wani yana da lokacin da zai nemi abinci da zai ce awa goma a kasuwa amma a wurin bayi da awa ɗaya na koyon yayi zai bauta wa Allah da shi tun a akhadari Sheikh Abdulrahman al-Akhadari rahmatullahi alai yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukman lahi fihi baya halatta ga wani mutum ya aikata aiki har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin matasa da dama wannan bai dame su ba dattawa da dama wannan bai dame su ba za a yi ibada amma akan jahilci Allah ya kare mu daga yin wannan sai zama wasu daga cikin masu addinin ba kowa ma fahimci ake bauta Allah ba wani zai bauta a jahilci wani zai bauta akan son rai wani zai kauce wa manhajin musulunci ma ba tare da ya sani ba duka irin waɗannan ababe idan muka tara su za mu gane cewa lalle hakikatan babu kokonto ba makawa inda mu yi kokarin gyara alaka tsakanin mu da Allah ba kiyama na iya zuwa ta mana ɗiban karan mahaukaci Allah ya kare mu daga wannan dukkan mutumin da kiyama ta tunkare shi bai shirya ba to ya shiga ukunsa shi yasa Allah ya ja hankalinka ya ja hankalina ya ja hankalinsa ya ja hankalinta da hankalinsu gaba daya akan lalle kiyamar nan gaskiya ne wanda ya yi kokarin tashin kiyama yana iya bata imani sa Allah shi kare mu daga wannan shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhan nas inna wa'adallahi haqqun فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير يا كل متاني للي الكور الله جسكياني سوى ذا أتشك القيامة فلا تغرنكم الحياة الدنيا كركو أمن كيرا إلى الدنيا تيودريكو ولا يغرنكم بالله الغرور كركو بردك ولمن يودرا يودريكو للقيامة إن الشيطان لكم عدو من شيطان أبوكم جابوكم فاتخذوه عدوا قريكيش أبدا أبوكم جابا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير حقيقة ينا كلا رندن السنة دوس كفن تيزة في متعنى متسعير Allah shi kare mana da shiga wutar sa'ir wannan aya ta ƙara bayyana mana babu kokonto tashin kiyama gaskiya ne lalle Allah zai tada mu ya saka mana akan dukkan ayyuka da muka gabatar na alkhairi ko na sharri Allah shi sa mu wani lafiya wajibi ne mu amince da wannan mu tabbatar da zuciyar mu cewa za a tashe mu kuma matakin tashi shine da mutuwa kullu man mata qamat qiyamatuhu kamar da wani asar ya kawo in kana fi isnadihi maqal amma ana iya kafa hujja da shi duk mutumin da ya mutu to kiyama ta tsaya ma'anar tsaya wata shine ya rabu da rayuwar duniya ya koma rayuwar barzaku barzaku kuma wani mataki ne wani zango ne tsakanin duniya da lahira wani wara idan barzakhun ila yau ya buɗa sona daga duk wanda yake barzak ya bar duniya amma bai isa lahira ba sai dai daga an mutu a wurin malaman tauhidi da aqida rayuwar da ake bayan an mutu tana da alaka da rayuwar lahira sai dai ba zai lahiran ba amma daga nan mutum ya koma kuma al'amarin rayuwar lahira kuna ga wannan daga mutum ya mutu al'amarin kiyama ya tsaya a gare shi a matsayin kalmata shi baka da ujuri a matsayin na matashi ba da uzuri a matsayin kan da cijo ba ka da uzuri a matsayin sa na tsoho ba da uzuri a matsayin da na da cijo ba ka da uzuri babu wani mutum da ke da uzuri gaba ga Allah gobe kiyama in ba mu nemi ilimin mun mota wa Allah ba in ba mu aiki da shekarun samarta mu yi addinin musulunci hidima ba in ba mu tashi da gasken gaske mun kauce wa duk abin da ya saba wa kidar ahalin suna da musulunci ba muka dawo kan addinin musulunci tabbas babu kokonto babu da izini gaban Allah gobe kiyama ayyukan da muke a duniya in har Allah ya karba yanzu da su ake gina wa dan adam gida a lahira bi ma'ana a aljanna ko a wuta in an karbi aiki a gina man gida a aljanna in ba karba ba a gina masa wuta gida a wuta Allah shi kare mu daga shiga wuta shi yasa wani malami yake cewa la dana lil mar'i ba'da al-mauti yaskuruha illa allati kana qabla al-mauti yabniha فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها باب جدا ga mutum sai gidan da yake ginawa gabanin ya mutu babu gidan da mutum zai zauna bayan ya mutu sai wanda ya karance yake ginawa shine la darin mar ibadal mawt yaskunuha babu gida ga mutum da zai zauna bayan mutuwa illa allati kana qabla al mawt yabniha sai gidan da yake ginawa gabanin ya mutu fa in bana ha bi khairin tsaba maskaruha in ya gina gidansa da alkhairi to zaman gidan iya daɗi yin sallah yin azumi yin zakka kare ido daga kallon sabon Allah kare kunne daga jin sabon Allah kare baki daga furta sabon Allah daga yin sharri kazafi hasada munafurci yin zinki kamalle kare hannu daga sabon Allah kare kafafuwa daga sabon Allah wanda ya kare wannan ya kuma bauta wa Allah to ya gina gidan alkhairi wa in bana ha bi sharri in gina da sharri da dukkan laifi ya ga dama ya aikata to lalle zaman gidan zai nuni Allah shi kare mu daga wannan shi yasa Allah ya tara jan hankalin mu a cikin suratul hashr da yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون Allah ya ce ya ku gaba da kuka yi imani kowace rai ta yi dubi zuwa ga abin da za ta yi kana don gobe kiyama wattaqullah ku kiyaye dokar Allah inna allaha khabirun bima ta'maluna lalle Allah mai bada labari ne tare kuma da ilimi cikin abin da kuke aikatawa wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum kar ku zama irin jama'ar da suka manta da Allah sai Allah ya mantar da su kawunan su أولئك هم الفاسقون ولا النسون فاسقين الله شكاري من الفاسق أمشي كنا جوان من جماعة دولة نغمسد كم أقوي قيامة باكو نغمسد زن كم أداكي با سيدي أي كم يدن يالون سوى نمي بابك كنت تبقى سوى قيامة الله شدام إيكم جسكتا تاشن قيامة دا أي كم غبادية wanda suka bayyana da wanda suka buya na biyu a gaggauce shine magana akan asma'u yawmil qiyama sunayen iyama iya daga cikin usulun qur'ani dukkan wani al'amari da yake da muhimmanci yake da daraja to Allah yana kiransa da sunaye kala kala amfanin kiransa da sunaye kala kala shine idan wannan sunan bai kama zuciyarka ba to wancan zai da kokon zuciyarka idan wancan bai da kokon zuciyarka ya daidaita ta yadda ake bukata ba to wancan da ikon Allah zai iya yi to haka duk abin da ke da muhimmanci Allah kan kira shi da sunaye da yawa kamar Qur'ani ya mujazo da sunaye da yawa shine al-Furqan shine az-zikr shine al-mau'iza shine alkitab shine alquran da aka sani gaba daya shine ar-ruh shine al-haqq shine al-burhan shine an-nur shine al-huda duka wadannan sunayen qur'ani ne haka ranar kiyama Allah ya kira ta da sunaye da yawa a qur'ani don ya ja hankalina da hankalinka mu ƙara duba al'amarin kiyaman nan mu gane ba fa al'amarin wasa bane mu gane al'amari ne da bala'in sai kai bala'i da duk mai imani lalle ya dace yayi shiri ya ƙara daura bantansa don mai dalili zuwa ga tunkarar al'amarin da ba makawa gare shi sai an yi wani malami na cewa wai idan lam yakun illa al-asunna markabun fama hilatul mubtar illa rukubuha idan ya zama a duniya gaba ɗaya babu inda za a taka a yi tafiya kamar doron ƙasa sai bakin takwabi yace to ga wanda yake niyan yawo ya tafiya ba makawa sai ya hau bakin takwabi ne tafiyarsa dole tsinin zai hau ya tafiya saboda shi kadai ya hanya su za ka kiyaman nan ta fi tsinin takwabin nan kaifi kuma dole sai a hau an yi tafiya na daga cikin sunayen tashin kiyama na farko da Allah ya kira mana ya kira wannan rana da yawmul zalzala ranar girgiza girgiza ba kawai girgizar kasa da kake ji an yi a indonesia ba ko kuma an yi a turkiya ko an yi a japan a'a asalin girgizar kasa na gaskiya wanda babu wanda take bari wannan girgiza din sai dai masu imanin allah yana sauwaka musu na al'amari allah shi sauwaka mana gaba daya sura sukutun da guda allah ya saukar a qur'ani da cewa idan zulzilatil ardu zulzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يأمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يأمل مثقال ذرة شرا يرى يسي إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا ما جلجل كفى جلجزاوا duk duniya sai Allah ya girgiza ta gaba daya wa akhrajat al-ard afqalaha sai kasar ta cire duk abu mai nauyi a cikin ta wa qala al-insanu ma laha mutum na halin gagalika yace yake faruwa ne yawma idin tuhaddithu akhbaraha a wannan yini take ba da laburran ta din bi anna rabbaka aw halaha da cewa lalle mahalicce ka yayi wahayi gare ta yawma idin yasduru an-nasu ashtatan liyarau a'malahum rana ce da mutane suke rabuwa kashi-kashi gulubburu don su ga ayyukansu wani da ya aikata aikin alkhairi ko da ka danga sun kwayar komariya ne zai gan shi Allah ya samu ga alkhairi wanda ya aikata sharri ko da ka danga sun kwayar komariya ne zai ga sharri Allah shi kare mu da aka suratul zalzala suranta ne ranar girgiza sunanta ne yawmul qari'a ranar karatu اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا وأتي اقرأ كتابك ككرمت لتاكلك كفى بنفسك اليوم لا إشيك أيوم هو كنت حسابي dan adam da kansa zai tsaya yana fada rana kaza yayi laifin kaza rana kaza yayi laifin kaza rana kaza yayi laifin kaza rana kaza yayi alkhairi na kaza rana kaza yayi aiki na nagarta na kaza rana kaza yayi kyauta na kaza mutum da kansa zai karanta ayyukansa ba kuma wai zai tsallake wani bayi da a ranar karta san karne ba boye boye don ba wasan boye boye ake ba hakikatan yakini ke aiki ba ka ranar karatu ne duk abin da mutum ya duniya zai karanta da bai imani babu mamaki mai dalili saboda ko a duniya da dan adam yana iya daukan bidiyo kyamara kana magana ya dauke ka bayan shekara dai ko shekara goma a kunna ma har kana magana da to idan ka dan adam yana daukan ka a duniya ya ajiye to ya kuma gurin bai halicce ne za ka ya fi sauki gare shi kuma ita ce yawmin waqi'a rana ne aukuwa da ba makawa sai ta auku saboda kafirai sun yi inkarin tashin kiyama suna ga ba za a tashi kiyama ba ta yaya za a tashe mu suna inkarin tashin ga baki daya sai Allah ya kira ta rana ce mai aukuwa idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجة وبرست الجبال بصة فكانت هباء منبصة وكنتم أزواجا ثلاثة إذا وقعت الواقعة إذا من أوقوة أوقو الله يقول ليس من وقعتها كاذبة ذا أوقوانتا باب كريا تبت لذات أوقو تياوة خافضة رافعة tana kaskantar da wasu mutane tana ɗaukaka wasu wasu a duniyance manya ne idan ba su bi Allah ba a lafirance sai a kaskantar da su musamman duk mutumin da ke da girman kai manzon Allah yake cewa a filin kiyama iya tashi ne kamar kwayar komayya ko kwayar zarra a duniya yana jin shi shi ne sai a tare shi a filin kiyama kamar kwayar gero kowa ma ta kashi yake yi don haka khafizatu tana kaskantar da wasu mutane amma wanda yake a duniya madaukaki kuma ya bi Allah a lahira ma ba sa gaskanta da shi ya kara masa daukaka amma wanda a duniya ya samu daukaka amma bai bi Allah ba za ta gaskantar da shi rafi'atun tana daukaka wasu mutane wani a duniya ba kowa bane talaka ne abin da zai ci ba ya fi karfin sa abin da zai sha ya fi karfin sa wa ma zalika a ranar tashin kiyama da ikon Allah sai ka ga an daukaka shi khafizatun rafi'a tana kaskantar da wasu tana ɗaukaka wasu Allah ya sa mu cikin jama'a da za a ɗaukaka kuma Allah ya kira ta da yawmul qari'a shine rana mai kwankwasa rana mai kwankwasa kamar da Allah yake al-qari'atu mal qari'a wama adraka mal qari'a yawma yakunu an-nasu kal farashi al-mabthur wa takunu al-jibalu kal 'ilmi al-manfush da haka rana ce mai kwankwasa me ya sai da kan yake kira mai kwankwasa mutane za ka ga sun waye gari a ranar tashin kiyama yadda ka san fari fara da ka sani haka mutane suke tashi a sama mai dalili saboda an kankasa su kuma ita ce yawmul haqa alhaqatu mal haqa wa ma adraka mal haqa شيء كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأولكوا بالطاغية وأما عاد فأولكوا بريح صرصر آتية sadaka gabaki dai sunayen kiyama ne waɗannan dukkanin su Allah yakan kira ta da su don ya ja hankalinka da hankali da idan muna aiki da alkhairi mai kyau da niyyar wurka idan Allah idan kana nemo ne ko ina yi ko kina yi ko yana yi mu yi kokarin gyara alakar mu tsakanin mu da Allah don lalle waɗannan bala'in filin kiyama nan babu wanda zai kai labari sai mai imani Allah ya samu a cikin masu imani kuma Allah shi samu wani lafiya bayan kadai ba a gaba na gaba a gaggauce shi ne magana akan halin kakanikayi guda tara ranar kiyama akwai wasu halayen kakani kayi da mutane za samu kansu a ranar kiyama ɗaiɗai guda tara halayen sun fi ƙarfin tara sai dai a cikin wannan maudu'i ne ina buƙatar in takura a cikin tara wasu halaye ne kai ke kowa da kowa na ciki wasu halaye mai imani Allah yana sauka masa sauka masa na farko daga cikin halayen shine tsayawa gaba ga Allah kamar yadda Allah yake yawma yaqumun nasu لرب العالمين rana ce da mutane ke tsayawa gaba ga wanda ya halicci talibai gaba daya sai wannan da za a yi miqdaru bi 50 alf sana za a tsaya a filin kiyama shekara dubu hamsin jama'a ku ji da kyau shekara dubu hamsin za a tsaya a filin kiyama Allah ka samu wani lafiya shekara ɗaya ne shekara dubu hamsin jama'a ko awa aka ce dubu hamsin ai bala'i ya tabbata ko kwanaki ne dubu hamsin ai bala'i ya tabbata to a filin kiyama za a tsaya shekara dubu hamsin dan adam zai tsaya ba kuma tsayawa kaɗai ba hadisi da ya tabbata riwaya na imamu ahmad rahimahullah da sauran malamai manzon Allah tsira da miki tabbata a gare shi a wani wuri annabi ya faɗa wani sahabbai suka nakkalo a matsayin mawqufi kenan ko da ya zo a matsayin mawqufi ne lalle babu babu ijtihadi la budda an yakuna marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam za a tsaya dai akan babbar yatsa kwaya daya ya bar kafa kamar wannan kwaya dai akan ta mutum zai tsaya shekara dubu hamsin haka za ka tsaya haka zai tsaya haka zan tsaya wannan mutane kowa zai tsaya akan yafa shekara dubu hamsin a wannan hali ana cikin bala'i ana cikin halin kakanikaye babu zama a huta babu bacci babu gangadi babu cin abinci babu shan abin sha balle mutum ya ce a je a kawo mar juice ko a kawo masa fiya wata ko wani abu mai kama da haka rumfa ma a cikin wannan hali in ba mutane bakwai da Allah yake karewa babu wanda yake samun kansa cikin sa dan adam a kullum kai tunani yau a ce akwai wata rana da ke jiran ka nan gaba za ka tsaya shekara dubu hamsin wannan bai kai ya hana mai bacci ba a rayuwar mu bai kai ya sa dan adam ya ji abinci ma ya koyi shi ba ko da bai ci ba ya ka na farko halin kakanuka shi ne tsayuwar shekara dubu hamsin na biyu a gaggauta da ikon Allah akwai dunuyin shams ma'anan dunuyin shams shine za a matso da wato kusanto da rana ga kayunan mu waɗanda suka karanta ilimi na astronomy suka ce yanzu ratan da ke daga nan ƙasa zuwa jikin rana akwai tafiyan kilomita miliyan ɗari da arba'in da bakwai a takaitan takaitawa tafiyan kilomita miliyan ɗari da arba'in da bakwai ranar tashin kiyama za a matso da ranar tsakanin manzon Allah yake hadisi a bukari ka kadir mil au milaini tsakaninka da kaina ko da kansa bai wuce mil ɗaya ko mil biyu ba daga mil miliyan kilomita miliyan ɗari da arba'in da bakwai an dawo zuwa ga mil ɗaya ko mil biyu Allah shi samu wange lafiya. wannan shi ne abin da fa zai faru a ranar tashin kiyama manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ce mutane za su yi ta yin zufa gwargwadon ayyukansu bawan Allah sai hakuri ba koma ta can ba daidai bane ko ta wuga ga mutane mutane za su yi ta yin zufa gwargwadon ayyukansu ina yan adami suke da suke wurin ku kula mana ba daidai bane kuma mutum ya kife ne kuma ku bari ya dawo bai da gaske ladabin majalisin ilimi mutane za su rika yin zufa mazo Allah yake wani zufa zai kawo wuyarsa wani zufa zai kawo kirjinsa wani zufa za ta kawo kunkuninsa wani zufa zai kawo gwiwarsa wani irin sawunsa mutane za su yi sanin zufa ne gwargwaron ayyukansu zufa a ce wa dan adam ta kawo wuyarsa jama'a akwai bala'i da yansa wannan a ce zufan dan adam ta kawo wuyar jikinsa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bargon da ke kan mutane kuma iya tafafa da kuma tsayuwa ake na shekara dubu hamsin ana ce wannan hali na biyu a gaggauce sai hali na uku yanzu ranar nan ka duba ratar da muke da ita da ita amma yanzu inda za ka ta kusa da mutum in ba ba wai dan ranar kiyama ba ne da Allah ya sauwaka bala'i na mutuwa cewa babu wata mutuwa la yanzu qulal mautu illa al-mautul ula babu wata mutuwa bayan mutuwar farko in ba don wannan dalili ba da kawo rana kan mu kwadauratin mil ɗaya ko mil biyu ya kai duk abin da ke duniya na ya narke gaba ɗaya ɗan adam ya narke gaba ɗaya koma ruwa ya bushe zafin ya kai haka sai abu na uku shine gaba na ainihin neman izinin hisabi bayan yi shekara dubu hamsin hadisi a bukhari ce za mu yi ta yawo zuwa ga annabawa za a je wajen annabi ibrahim alaihi salam a matsayinsa na ainihin baban annabawa mu roƙe shi zai gaba ga Allah ya mana ceto Allah ya mana hisabi annabi Ibrahim ya bada uzuri za a je gaban Musa alaihi salam a nemi ya yi ceto ya bada uzuri za a je gaban Nuhu alaihi salam a nemi ya yi ceto ya bada uzuri za a je gaban Isa alaihi salam a nemi ya yi ceto ya bada uzuri kowa ana zuwa ceton da ake nema ake tambayarsa ya je ya roƙa mana Allah Allah ya amince a mana hisabi a lokacin dan wuta yana Allah Allah a mai hisabi a kai shi san ya huta saboda bala'i da musifa da halin kakanuka na filin kiyama dan wuta da kansa yana Allah Allah ya hisabi a kai shi san gaba ɗayansa duka waɗannan annabawan kowa ya bada uzuri sai mu tafi zuwa ga annabi mu manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam muna zuwa gabansa sai ce ana laha ana laha ana laha sai ce ni nake da wannan ceto ni nake da wannan ceto ni nake da wannan ceto sai ya gabata gaba da Allah don ya mana hisabi ya mana ceto a lokacin sai Allah ya amince da cewa za a mana hisabi to anan shine ceto da manzon Allah yake yake cewa ash-shafa'a al-kubra ceto ne girma wanda ceto yana yin ta na farko ga mai imani yana yin ta ga mara imani me ya ceto shine ya roka a mana hisabi kuma zai roka za a amince a mana to anan yayi ceto amma bayan an yi ƙarshen shekara dubu hamsin kuma rana ta zo kawo da mutane har ɓargon suna tafasa ƙwaƙwalon suna tafasa kuma zufa na kawowa wuyan wasu wani har su sai a ce za a yi hisabi a lokacin hisabi da za a yi hadisi a bukhari manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yace karkashin hisabi da Allah zai yi wa mutane a duk inda ka samu group na mutane da ya ajuju wa ma'ajuju na mutum dubu manzon Allah ya ce mutum ɗari tara da tasa'in da tara ƴan wuta ne mutum ɗaya ne ɗan aljanna ɗari tara da tasa'in da tara ƴan wuta ne ɗaya ne ɗan aljanna fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bawan Allah da kaji tsoro ba abu a duk gurub na dubu ɗari tara da tasa'in da tara ƴan wuta ne ɗaya ne ɗan aljanna hadisi ga shi a bukari mai Allah bai cewa Adam alaihi salam ukhruj ba'san nar ya ce ma ba'san nar sai ce fi kulli alf tis'a mi'atin wa tis'atin wa tis'ina fil nar illa wahidan fil janna a duk inda ka samu mutum dubu dari tara da tasa'in da tara yayin kane ɗaya dan aljanna sahabbai hankali su ya tashi suka samu kansu a halin kagabe kayi suka ce ayyuna zakar rajul mazan Allah wane ne wannan mutum a cikin mu yace ni kuma rajul wani ne ya ajuju ma ajuju alf a cikin kullum muna fatan za a samu mutum daya amma a cikin ya ajuju ma ajuju anan za a samu sauran mutane dubu ya ajuju ma ajuju su ma ƴaƴan adam alaihi salam ne suna da yawan da Allah ne kada ya san adadin su haka da mu sai su hada amana hisabi sai da Allah yake don kullum rajul mutum da ya cikin ku yake da wannan malamai suka ce ba ne shiga aljanna sai wani da yake da aqida irin ta sahabbai yake da mu'amala kwaikwayon ta sahabbai duk abin da zai sai duba mai sahabbai suka yi sai ya kwaikwaya to wannan shi ne mutum da zai a shiga jami'a yake yankunan rago a shi sai wanda yake san irin rayuwa ta su iya gargadan abin da Allah ya ba shi ikon koyi da ita ya ka la budda an yakuna al-insan ala hayati as-sahaba radiyallahu anhu aqidatan wa siyasatan wa mu'amalatan wa akhlaqan wa fi kulli shay'in min al-khair duk abin da mutum zai a rayuwarsa zama yana koyi da sahabbai radiyallahu anhu duk abin da suka tsaya akai mu tsaya akai abin da suka nisanta mu nisanta abin da suka halartar mu halartar abin da suka haramtar mu haramtar wannan shi ne abin da zai faru na uku da ikon Allah abin da zai faru a gaggauce da ikon Allah na hudu shi ne sanya ainihin mizani wato kafa mizani kawo mizanin gwada ayyuka wani shi ne abin da zai faru gare ka na hudu zai faru gare ni na hudu zai faru gare ki na hudu zai faru gare su na hudu mizanin nan za a zo da shi ne yadda ka san mizani ko kuma sikeli wato sanya sikeli kenan a hausance yadda ka san sikeli da ake kwatanta abu na daukan yara suna lilo misali mai bangarori guda biyu Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Usaymin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayhi ta wannan skelin filin kiyama haka yake akwai bangare biyu ke da shi ga ɗaya a dama ga ɗaya a hagu haka za a ɗora ayyukan mutane shi bangaren dama ayyukan alkhairi bangaren hagu ayyukan sharri Allah shi kare mu daga sharri shi yasa Qur'ani yake faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون أسكتية المؤمنون إن كما سمت كتبة الآراف يتي فمن ثقل موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يبلغون آية آية لفرقوة سورة المؤمنين يتي بيولا مأولين في الميش waɗannan mutane su ne masu samun rabo Allah ya samu a cikinsu wanda ma'aunin su kuma zama bayi da nauyi sun suka yi asarar kawunansu kuma za su dawwama a cikin jahannama Allah shi kare mu in mun koma cikin suratul araf ya gara cewa wanda ma'aunin su suka yi nauyi su ne masu rabauta wanda ma'aunin su suka yi sauki babu nauyi suka zama kwata-kwata kafa nuna ne babu nauyi Allah ya tuna su wannan siffa su suka yi asarar kawunansu gobe kiyama su ne azzalimai Allah shi kare mu daga wannan za ka za a sanya mizani a lokacin da ake auna ayyukan mutum inda akwai wata mutuwa a duniya da ya kai mutum ya mutu me dalili saboda firgita da tashin hankali da shiga halin kakani kayi za a dauko sallah a tsora akan dama sai ga sirrin yayi sama azumi ya ƙara sama zakka ya ƙara sama aikin hajji ya ƙara sama sai a ce munafurci a hannu sai ga wannan dama ya rage kasa na shari kuma ya koma sama sata sai na hannu ya koma sama kasafi ya koma sama hasada ya koma sama sai a kuma dama sadaka sai ta da sama na hanzu sake sauka kafa na dama kuma ya sama dan adam bai san akan wanne zai za a gama aure ayyuka ba wannan ya koma sama na dama ya dawo ya sauka na hanzu ya koma sama na hanzu ya kara sauka na dama ya koma sama idan aka kammala awo na dama yana sama na hanzu na kafa to insha Allah mutum da aljanna ne Allah ya samu a ciki in kuma na hanzu ya sama na dama ya sauka a gama awo to mutum din bai sa ba ya tafi wutar jahannama kenan Allah shi kare mu Allah shi sa mu wani lafiya sahabbai radiyallahu anhu ya ka ambaci tirafi wasu sadewa suke suna suna saboda barayi dan adam zai tsaya ne a gaban suke nan ana auna masa ana a aka ambaci mizani daga an ambaci mizani sahabbai sadewa suke wato sanya mizani suna firgita suna shiga halin kakanika yi ne dalili saboda ɗan adam bai san akan wane za a gama masa abu ba Allah ta sa ma'aunin mu na dama na alkhairi ya zama shine mai nauyi ma'auni na sabon Allah Allah ta sa ya zama mai sauki gare mu wani za a samu kan aunin alkhairin babu komai sharri kuma profesa ne duk inda gogagge yake a sharri shi ɗan sharri ne wasu bayan Allah kuma a ɓangaren sharrin dan abin da ke ciki bai kan kaya karya ba amma bangaren alkhairi ga shi ne ya cika dandan Allah ya samu a cikin su a gaggauta na biyar sai na shirin da wawiye bayan an gama wannan aure sai a zo a raba takardu result certificate za a duba sai a fi rufe jarabawa waye ci mumtazin waye samu jayyid jiddan waye samu jayyid har za a samu wannan kuma suka yi kodai suka faɗi jaraba gaba daya a ce nawa ya ce a ce ya bai wuce ya fi kashi goma cikin ɗari ba Allah shi kare mana gaba ba sai a zo ɓangaren na shirin da wawi wato za a bada sakamakon ayyuka shi ne na biyar a ƙarƙashin ba da sakamakon ayyuka wanda aka ba shi da hannun dama ya rabauta Allah ya samu a ciki wanda aka ba shi da hannun hagu ya shiga uku ko ya shiga dubu ɗari uku ba shi yasa Allah yake cewa fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila alihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira Allah yake fa amma man utiya kitabahu bi yamini lalle ne wanda aka ba shi littafin da hannun dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira masu wannan aiki da sannu suke samun sakamako mai sauki wa yanqalibu ila ahlihi masrura suna kuma komawa zuwa ga iyalansu suna wasu farin ciki duk wanda aka ba shi da hannun dama da ikon Allah ya more ya yi nasara Allah ya sa wa cikin masu yin nasara ne amma wa amma man utiya kitabahu wa ra'a zahirihi ko kuma can da yake bishimali da hannun hagu ko kuma a bashi da tagarsa ta bayansa malamai suka sai za a bashi da hannun hagu sai an fasa cikinsa sai a sa hannun hagun ta cikin sai fito ta baya sai a bashi littafin to wanda aka bashi wanda ya shiga uku ya lalace ya kabe ya halaka ya asara daga nan kuma ya gane jarabawa da yi kyau ba jama'a wallahi azin kamar yau ne kamar yau ne maganar kiyama don babu kokonto Allah zai kawo ta shi yasa wajen yana maka kamar yau ne yana maka tagataccen lokaci ne sai da kiran kiyama da gobe kaga idan na ce maka yau yaushe ne za ka sai mini za ka sai mini yau juma'a ne to yau asabar ne saboda a daren asabar ne ke magana amma muna ganin kiyama abu ne ne yasa ma sai Allah ya ce mana gobe ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin ya ku jama'a da kai imani ku yi wa Allah biyayya kowace rai ta duba mai kai dan gobe me yake nufi gobe kiyama don kamar gobe za ta auku in yau mara su ko kada su ko yana su al'amari ya kare shi kula ga wannan na biyar da ikon Allah shine ba da sakamakon ayyuka Allah shi sa mu a cikin jama'a da ke karban takaddun ayyukan su da hannun dama na shida da ikon Allah akwai alhisab min hisabi min hisabi shine bangaren da za a zo asali a rika ba mutum a gaya masa makin da ya ci a kowane aiki sallah ka ci maki kaza ranar kaza yau sallan juma'a ka ci kaza jiya sallan alhamis ka ci kaza ko kuma yau sallar da asar ka ci kaza ana lissafi a kammala a tara a zama ki na kasa ne a zai kurakure zunubi kaza zunubi kaza zunubi kaza in an gama sai a tara a gaba yibin nawa ne wannan shine asalin hisabi daga Allah ke cewa duk wanda aka yi hisabi to lalle izzi da hakika an azabtar da shi ko mutum zai je aljanna ya zo gaba ga Allah ya tsaya ana hisabi ai bala'i ya kai bala'i ana lissafin maki ana bawa mutum duk wanda aka yi hisabi ya sha azaba hadisi a bukhari manzon Allah sai ya da aminci sabbata a garin ya cewa in za a mana hisabi kowane mutum zai tsaya laisa bainahu wa bainan lahi tarjuman tsakaninsa da Allah babu tafinta tsakanin dan adam da Allah babu tafinta mutum zai duba bangaren dama sai ya ga babu wani abin da yi ya gabatar babu wani hanyar tsira sai ayyukansa ya duba bangaren hagu babu komai sai ayyukansa ya duba gaba gare shi sai ya gantar jahannama nan Allah yake fattaqun nar wa law bi shaqqi tamratin ku ji tsoron wuta ko da da ba da rabin dubino ne ko babin dubino za ka bayar ya nisantar da kai daga wuta ta sai gangawan bayarwa za ka sai abu aiki sabi ana lissafin maki ana ba wa mutum aiki kaza don Allah kai misali kasuwanci dubu goma aiki kaza ba don Allah kai ba an baka zunubi goma aiki kaza ka yi don Allah ma kuskure ya faru an baka maki dari shida sai a ta yi kaza da ba sai kai faɗa kayan wani sharri an baka zunubi dubu saba'in kaza da kai na hasada an ba shi zunubi dubu ɗari kaza da yi na munafoci an ba shi zunubi dubu talatin misali sai a gama ga alkhairi ga sharri sai a tara makin shi ne hisabi don hisabi daga lissafi ne to za a yi lissafin maki na ya samu a komai imma aiki na alkhairi imma aiki na sharri Allah shi sa ne wani lafiya za ka dukkan wani maki da ikon Allah abin da ka samu sai an bi an lissafa in an gama sai a lissafa a baya total to yadda aka yi wannan bala'i ya kai bala'i shi yasa Allah ya ce to in mutum ya samu da dama فسوف يحاسب حسابا يسيرا فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا kaga ya kira ba da littafin kuma sai kira hisabi wanda aka bashi da hannun dama fasauta da sannu zai samu hisabi mai sauki mai sauki shi ne a cikin da lokacin da za a tara makin a ce yayi nasara ya wuce kawai Allah Allah ka samu a ciki Allah ka samu wani lafiya sai na bakwai da ikon Allah a gaggauce shi ne magana a kan asirat sirati manzon Allah tsira da abin da tabbata gare shi hadisi a bukari yake sirati a dafu ne da sha'ar sannan wa a haddu ne da saif siratin ne yace sirarantarsa ya fi gashi da ke kanka siraranta kaifinsa ya fi bakin takwabi kuma aka ce aljasar ne almansub ala nari jahannama wata gada ce da aka dora ta akan wutar jahannama kasan wutar jahannama ne kuma gadar gaba ɗaya kaurinta bai kai da kauri ba kaifinta kuma ya fi takwabi kowa sai ya zo ya hau kai ya wuce in mutum ya taka ya fada kasa ya fada wutar jahannama shi yasa qur'ani Allah yake wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatiman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fi hajifiyya yake ba mutum da ya cikin ku illa wariduha face sai ya zo ya hau kan wannan hanya din kana ala rabbika hatman maqdiya ya kasance ga mahaliccinka wani alƙawari ne tabbatacce da aka hukunta kowa sai ya hau amma sai ce summa nunajjin ladina taqaw sai mu tsoratar da jama'a da suka yi takawa wa nazaru zalimina fi hajjiyya sai bar azzalimai a cikin wani hali a halin kaskanci na gurfana kenan wannan sirati kwatanta bawan Allah ga ka kana tsaye gaba gare shi za ka je tare shi kwatanta za ka tsaye ta jahannama ne ka duba kuma bala'in wutar jahannama ga hadisi a muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yu'ta bi jahannam wa laha sab'una alf zinam ma'a kulli zinam sab'una alf malakin yajrunaha za a zo da wutar jahannama gobe kiyama tare da ita akwai linzami akwai tayo ɗaiɗai guda dubu saba'in kowane linzami daya mala'ika dubu saba'in ke rike da shi adadin mala'ikun da ke jan wata a filin kiyama akwai mala'ika biliyan hudu da miliyan ɗari tara kuma a cikin su mala'ika ɗaya zai iya zuwa ya ne da duniyan nan saman teku ma kasa kasa ya koma sama da izinin Allah amma mala'ika biliyar hudu miliyan ɗari da ke janta kuma tana ja suna ja jaye jaye suke haka da suke janta kuma dan adam za a jefa a ciki manzo Allah yace idan za a jefa dan wuta ba haka ake jefa shi a dan karami ba yace sai an girmama shi hakorin dan wuta a cikin hadisi ingantacce manzo Allah yace ya kai kwaya daya hakori daya ya kai kwatankwacin dutsen uhudu a girma kwaya daya hakorin dan wuta ya kai dutsen uhudu kujerar da ake ajiye wa dan wata manzon Allah yake girmanta ya kai daga garin Makka zuwa Madina tafiyar kilomita wajen 470 wannan duka kujera ne na mutum kwale da zai zauna saboda za a girmama shi ne don wata talloli wannan ka duba sai watan nan ko mutum yana takawa in ya fada shikenan ya halaka kuma kowane mutum zai ƙetare ne gargaran aikinsa da imaninsa wasu suka yi suke kare kamar tsuntsaye irin annaba da manzanni da sauran salihan bayani da ko Allah ya samu a cikin su wasu suka yi suke kare a guje wani mai da ya gezare Allah sai taimake shi ba zai ma ga suradin ba kawai dai zama bar hanya ne sai ya je aljanna rika sa ya kawo shawari ya sayar ma gani ba Allah ka samu a cikin waɗannan jama'a don bala'in ka gani na ai bala'in ya kai iyaka a ce gazaren da aka saka ai mutum ya shiga uku mutum yana fadawa ta farkon jahannama ne in yake tare da ikon Allah ya shiga aljanna na daga cikin musifa da halin kakanika na filin kiyama na takwas da ikon Allah shine guduwa wa ‘yan uwa idan kana so ka gane musifar kiyama ka duba wannan da kyau dubai da kake son babarka dubai da kake mutunta babanka dubai da kake kaunar iyalinka da in kana kwance da ita kana tunanin duk duniya ba ba ce dubai da iyalinka da ke mutunta ka da ba ta san wani namiji ba a rayuwa sai kai dubai da ɗanka idan ka samu mai ladabi yake da jinkai zuwa gare ka ka duba da kake da jinkai da tausayi zuwa gare shi kake iya cin bashi don ka biya kuɗin makarantarsa ko don maganinsa amma a filin kiyama Allah ya ce yau mai ya sirri mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi bi kulli mar'in minhum yawma idin sha'anun yubni wujuhun yawma idin musfira ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها كترة أولئك هم الكفرة الفجرة إنا لله وإنا إليه راجعون Allah ya ce ranar da mutum yake gudawa ɗan uwansa ɗan uwa uwa ɗaya uba ne za ka gudu a gare shi ba ruwan gare shi a filin kiyama wa ummihi wa abihi mutum zai gudu wa uwarsa da babansa ka duba tausayin da kake na iyaye akwai jama'a da yawa da suka halaka dalilin ƴan iyayensu ya faru a watannin baya wani a gida ne kawai a dare aka ce masa ana gobara cikin gida akwai uwarsa duk yadda wuta ta kai bala'in nan bawan Allah na haka ya sa kansa cikin wuta ya dauko uwar iya fitowa sai Allah ya dauki rayuwarsa kuma cikin da yafi Allah ikan ta fito shi ya kore amma haka ya rike idan sai shi da cikin wutar ya fito da uwarsa ko ana ga gidan ba mai iya shiga amma shi ya gagara hakura yana ganin wutar ya shiga akan uwarsa sama ta ka ce ga wani wuni ya mutum zai gudu mata ita uwar ba ruwansa da ita dubu wannan da kyau hadisi ya zo cikin ukta hal turidi na sa'ada na sheikh ali bin abdul khaliq al-karni hafizahullah ta'ala da yake hadisi ne hasan manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yake a filin kiyama idan ana auna ayyukan mahaifiyar mutum dan adam yana addu'a yana fatan ina ma za a samu uwarsa ta zalunce shi a duniya a ɗebo ayyukanta na kwarai sallah zakka azumi a bashi ko za a kai ta wuta bai dame shi ba saboda musifar filin iyama bai da jankai da kake da shi zuwa ga babarka amma ga kun yau ga wani yini da ba ka ragar mata ba ka tausaya mata akwai bala'i da musifa da ya kai wannan akwai halin kakanuka yi da tashin hankali da ya kai wannan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ce mutum ya gudu ya ƙosa ka duba yadda kake da tausayi na mahaifiyarka amma a ce za ka gudu mata kuma wa ma'a zalika har muna samun lokacin hutawa magabata na kwarai karkashin gaba ta bakwai da muka yi na sirafi wanda shi yake da alaka da shiga aljanna ko wuta wani magabaci ya taɓa kwanciya bacci kawai sai mafarki a mafarkin sai kaddara gashi nan a bakin sirafi bai ke kare yana kaddara haka a mafarkin yawan nunan firgiza sai farka farka wanda ya yi jikin sa bakin gashi ne gaba ɗaya sai kuma furfura gaba ɗaya gaba ɗaya furfura ne ya gama jikinsa gaba ɗaya me dalili saboda ya kaddara gashi a jikin gadar da take kan rufar jahannama da ke tara gashi da bakin gashi amma gari na wayewa yana fitowa duk gari sai gashi da farin gashi ta ko ina ka ce yaya yace mafarki ya gashi a bakin sirafi saboda tsabar firgita duk bugun gashin jikin sun koma farisar sufiyar gudun ɗaya na arai gara mutum na iya zaune gaba ga ɗaliban da kawai ko kwalla na zuba idansa suka ce masa aina balagta ya shi ina kai ta malam yace balagtu ila sirat yace muku na iso bakin sirati ga ni ga sirati na kaddara ina bakin sirati kawai kaddar iya bakin firatu wanda ya sa ya suma ya yi miki a rayuwa a yanzu wace yin rayuwa muke ciki da tashin kiyama wani tanadi muke a kan tashin kiyama me muka ɗauka na guzuri don mu wanne lafiya a filin kiyama wannan duka mu duba su da kyau babarka ba za ka taimake ka ba ba za ka taimake ka ba babanka ba za ka taimake shi ba zai taimake ka ba ɗanka ba za ka taimake shi ba zai taimake ka ba musifa na tara shine na halin ɗaganaka da muke samun kanmu a filin kiyama na tara da ikon Allah shine tashi a halin ƙasƙanci tun asalin tashin mu a filin kiyama ana tada mu a halin ƙasƙanci don a nuna mana mun da kowa ba da shi manzon Allah tsira da amincin sabbata a gare shi a hadisi a Bukhari yace za mu tashi a filin kiyama kufatan uratan ghurla za mu tashi babu takalma tsirara da kuma nema ko kaciya babu a filin kiyama duk girman ka ba ta kada kaciya kuma tsirara kake ko ko ɗan tsalle ko shagulika ko fan mutum baya fa a jikinsa mace duk yadda take a filin kiyama ko dan karamin zane ba halara kowa tsirara yake Aisha radiyallahu anha tace ya Rasulullah ar-rijalu wa nisa maza da mata tsirara tace shakku lalle za a sha kallo wanda Allah yake mata bala'in filin kiyama ya fi karfin dan adam ya gane wacce take gefen sa ma tsirara take al'amarin ya wuce dan adam ba ma yi kuma tsirara yake in har mutum zai iya gane wani tsirara yake ko wancan tsirara kake to bala'i bai kai bala'i ba to a filin kiyama ba a gane wane ko wance tsirara suke wannan shi ne nasara abin da zai faru a filin kiyama kusatan uratan gurna kuma karkashin sa a haka tsirara ake babu alaka tsakanin wani da wani wani ɗalibi na ne a'a ya ce a'a wani malami na ne babu a filin kiyama shi yasa karshen sai kuma ulumar Allah ke cewa fa'ida ne suka fi suri فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون daga an yi huri a ce wannan kafo an hura shi to babu dangantaka tsakanin mutane wala ya tafa a nuna kuma ba sa tambayan juna babu da mutum ya ce to ai ban ga wani ba babu da ma wani ya ce to ai ban ga wance ba wannan duka babu wala ya tafa a nuna tambaya kowace iri a filin kiyama babu ita komai ya kare babu da maka sai ban ga zai ya zo nan ba ko ban ga jafar ko mudu ya zo ba duk tambaya babu kowa ta kansa yake waɗannan halayen kakare ta yi guda tara sai mu ruda da tsara mara imani musulunci addini ne na aiki mu tashi da gaskiyar gaske waɗannan ababe guda tara mu ɗauke su a matsayin nagogi gare mu muna duba su duk bushewar zuciyar mutum in dai akwai kwatankwacin kwayar komaiya na imani da ikon Allah waɗannan ababe za su taimaka masa gyara alaƙa tsakaninsa da Allah. Al-Makhraj mafita. Mafita da gaske wannan da sunan matakai kamar haka. Na farko shi ne al-ikhlas yin abu don Allah. Duk abin da za mu yi a duniya mu yi shi don Allah. Kar mu yi abu don a yabe mu. Kar mu yi abu don mu kular da wani. Kar mu yi abu don a ce mu iya mu yi shi kawai don Allah. Na ilimi ne, na dukiya ne, na ƙarfi ne kowace irin ni'ima Allah ya baka ko ya baki ko ya bani ko ya bashi abin da za mu yi don Allah suratul bayyana Allah yace wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu dinahu hunafa wa yuqimu as-salata wa yutu zakata wa zalika dinul qayyim da haka abin da Allah ya magana shi ne yin abu don Allah ga hadisi muttafaqun alaihi wa to Abu Khari da Muslim rahmatullahi alaihi wa sallam manzon Allah ya dambaye shi hadisin Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu rajulun yaqatilu hayyatan wa yaqatilu shaja'atan wa yaqatilu li yara makanahu li yara makanahu ayu dhalika fi sabilillah قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله أنت ما نقول الله من إنه يكي ياكي دم بنجرنشي وإنه يكي ياكي دلغة يائية وإنه يكي ياكي don ya nuna ƙarfinsa waye don Allah sai ce wanda ya yi don kalmar Allah ta ɗaukaka shi ne wanda ya yake don Allah na farko na biyu mu tashi mu nemi ilimi neman ilimi wajibi ne akan duk mai imani shi yasa qur'ani yace fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum fa'alan ka sani annahu lalle da lamar yake la ilaha illallah ba abin bautawa sai Allah ka nemi gafara zunubanka da kuma zunuban mu'mini maza da mata wannan aya ce bayyana mana neman ilimi dole ne akan kowane mutum shi yasa Imam Bukhari rahimahullah ya buɗe babu a cikin littafinsa na Sahih Bukhari da suna babul qawli qabla al-qawli wal amal babul ilmi afwan babul ilmi qabla al-qawli wal amal wato babin neman ilimi gabanin faɗan magana ko yin aiki duk mutumin da ke magana ko yake aikin babu ilimi to akwai halaka a cikin wannan da ka sai ka nemi ilimi tukun na shari'a za ka yi magana kuma za ka yi aiki to a yau ana magana babu ilimi ana aiki babu ilimi wani bai taɓa karatun addini ba bai taɓa karatun muhammadiyya ba ko irin na ne da ake ba bai yi ba ko irin hutu da ake bai yi ba amma ana magana zai sai ayyukan hadisin da isi ne sai ka dauki rubutun ƙarar da ka ba shi ba zai iya zai wani kan littafin wani kasarsa ba ma zai ba ka fatawa zai ce an ce na ishi ne yau sai zama yin magana da yin aiki ya riga ilimi annabi mu da kansa hali da duniya iya roƙon Allah ya tsara masa ilimi wa qur rabbi zidni ilma ko ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima bayan neman ilimi a zangance na uku shine yin aiki da ilimi mu tashi mu nemi ilimi ko mu yi aiki da ilimi shine al'amal salih aiki da mai nagarta ba wai burin musulunci shine a ce kayi ilimi ba burin musulunci shine bayan ilimin kuma ya aiki da ilimin a shiga aljanna shine al'amal salih aiki mai nagarta a ayoyi da yawa Allah zai na mana masu shiga aljanna su ne masu imani da kuma aiki da ilimin su imani shine neman ilimi don Allah aiki da ilimi kuma shine aiki mai nagarta mu duba ta hototul kafi innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala lalle ne jama'a da suka yi imani suka yi aiki mai kyau aljannar firdausi ta zama matabbata gare su khalidina fiha suna da yaba a cikin ta la yabghuna anha hiwala ba sa neman canji da ikon Allah daga gare ta don haka na uku da ikon Allah shine aiki ne nagarta mu tashi mu rage magana mu zama aiki muke yi a cikin dukiyar mu mu yi aiki da addinin Allah ya ci gaba a ilimin mu yi aiki da addinin musulunci ya ci gaba mutuncin mu da muke da shi mu yi aiki da shi don addinin ya ci gaba kujerar mulki da Allah ya ba wa mai mulki ya yi aiki da wannan na addini ya ci gaba wannan shine al'amal sare aiki ne nagarta da imani da aiki ne nagarta sa abu suka yi nasara a duniya bai ba kasar suratul yau wa adallahu alladina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ظهور ايقا الله mu rika koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zamu yi a duniya na magana ne na aiki ne sabani da kanin mu da iyalai mu tabbatar mu yana hukunci shine fiyayyen halitta manzon tsira Muhammad tsira da abinci sabbata a gare shi yana shine mana hukunci fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qabaita wa yusallimu taslima suratul nisa da wanda hukunci shine manzon tsira idan ba a aiki da shari'ar manzon Allah ba a koyi da shi za a ga sabani tsakanin makwabta yayi yawa makwabci wani baya magana da wani idan an daina koyi da sunna sai ga shukan aure yayi yawa na daga cikin mutuntun da yanda muke rayuwa a ciki shi da yawan shukan aure har iya nema ya fi daura auren yawa a cikin al'umma shukan aure iya nema ya fi daura aure yawa wannan magana ba da kamo kai ba iya daga cikin abin da muke na statistics wani lokaci don mu gane hatsarin da ke tunkarar al'umma idan ka ya gabatar da muhazara a ruwa ga mata ko a wani gari sai a yi kokarin ganin ta za dauki analysis a gare su mata nawa ne zawarawa daga farkon watan zuwa yau mata nawa aka saki sannan aure ne aka daura maza na son aure ya gagare su ɗan maza na son aure ya gagara wanda suka aure da ma gagara an sake su ga ɗan ƙananan zawarawa suna tsaya wata shukan wawa wata shukan mai wayo wata shukan jahili wata shukan fasiki wata shukan mai imani ya duk akwai duk da sunan ko ina ka baga babu irin wanda babu kula ga wannan me zai taimake mu al'umma ta yake shi ne mai da manzon tsira sannan wata da zama shi ne wanda muke koyi da shi shi ne madubi da ke haskaka fuskokinmu mu da shi muke daukan izina wa in tuti'uhu tahtadu in dai kun matsa Allah yace kun shiryu duk wanda ya da'a ga manzon Allah da ikon Allah shi shirye ne nabiyar mutsaya da addu'a kalubale da yawa a cikin al'umma kuncin rayuwa da yawa yawan shukar aure da yawa lalacewar tarbiyya da yawa fasikanci da yawa lalacewar matasa da yawa duk abin da ya dame mu mu tara mu mika kokon bara zuwa ga mahalicin mu Allah ya duba ba don halin ba Allah ya biya mana bukatun mu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina mahalicin ku yace ku roƙe ni zan amsa muku wanda suka yi girman kai daga mun addu'a daga roƙona in ji shi za su shiga cikin wutar jahannama suna makaskanta za ka addu'a na da muhimmanci hadisi a tirmizi hadisi hasan daga Allah ya ce addu'a huwal ibada addu'a ita ce ibada da haka wanda ma ya daina addu'a Allah na iya kai shi wutar jahannama duk abin da ya dame mu bayan mun yi iya kokari to mun ta addu'a mun ta addu'a mun ta addu'a karkashin addu'a kuma mu rika hada addu'a da aiki don ba addu'a kana ya fata jiki yanzu ga sai fili ka zauna a masallaci kai ta addu'a ka sai kana son gino gino ko da ko ai ba zai yi ba sai dai ka dai kana neman kuɗi kuma kana addu'a Allah ya sa kuɗi ya samu na halal ko zai ka zo a fara tuno ana foundation amma ba zai kuma masallaci ka zauna ba ba za ka samu dan siyasa ko wata ce ba ni magana ya ce a zamu kira yana addu'a ba zai je yi kokarin neman kuri'a kuma sai hada da addu'a to haka ake yi shi yasa bahaushe yayi gaskiya da yace Allah yace tashi tashi in taimake ka ai sai ka yi yayi ai da taimakon ka shi yasa Allah yake ga mana Qur'ani walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinina lalle ne wanda suka yi gwagwarmaya a kafarkin mu za mu shirya da su madaidaiciyar hanya kuma Allah iya tare da masu ihsani Allah ya samu a cikin su ba karkashin addu'a sai hada addu'a da aiki aiki kuma aiki tukuru don addini yana bukatar ne masu aiki ne ga masu kawai iya cewa mu musulmai bane ko kuma masu da cewa ai addinin na ne a'a mu yi aiki Allah ya tabbatar mun yi aiki aljanna ta masu aiki ne gida ne da hutu shine burin mu ولذة الراحة لا تبالي بالراحة jin daɗin hutu ba a samu sai an gaji duniya gidan aiki ne da gajiya aljanna gidan hutawa idan muka huta a duniya to ba a samun aljanna shi yasa imamu shafi'i rahimahullah ke cewa inna lillahi ibadan fuqanan طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لأبد وطن جعلوها لجة واتخذوا salihar amali fiha sukuna ba ka duniyar nan da zai tabbata ba ko yanzu ne ko in juma ne ko gobe ne ko sati mai zuwa ne ko shekara mai zuwa ne a ko bayan shi ne tabbas mun amince za mu mutu bayan mutuwa za a tashe mu in an tashe mu za a yi waɗancan halayen tsakanika yi biya tara daga ƙarshe fariƙun fil janna wa fariƙun fil sa'ir wasu jama'a za su je aljanna Allah ya samu a cikin su wasu jama'a za su je wuta Allah shi kare mu daga shiga da wuta dole za a mutu akwai wanda sun samu karshe mai kyau akwai wanda ba samu karshe mai kyau ba imamu mujahid rahimahullah goshi ya saka a kasa yana sujada Allah ya dauki rayuwarsa a ga duniya ta yi tsawo aka daga shi aka samu ashe gawa ne ya rasu Allah shi mana baiwa da kyakkyawan karshe saboda yanayi na lokaci za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala abin da muka fada Allah ya sa ya zama hujja gare ba hujja akan mu ba Allah ya sa mu yi lafiya Allah ya sa mu cikin jama'a da za su yi nasara a filin kiyama Allah ya taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما عندي بالله التوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه منا فاتا الله يساك مالا الهيل nasiha da ya mana bil hakika yan uwa sun ji irin nasiha da malam ya mana musamman nasihar abinda yawa yawan malamai ma an gafara da tunani akan abin da ya shafi tashin kiyama saboda haka saboda ukowa ta musulunci da Allah ya sa malam ya kawo mana Allah ya kawo mana shi nan ya zo ya tunatar da mu wannan muna fata Allah ya sa ya zama wata tasiri a jikin mu ta samu farka daga baccin da muke zuwa ga ainihin ne farkawa mai amfani wanda za mu gyara waccan abubuwa da Allah ya fada ko manzo amana ya fara mana yanzu ya zama mun rabauta da su mun kuma tsira daga wannan muna fata Allah ya saka malam da alheri Allah ya sa masa cikin mizanin ayyukansa abu na gaba gaskiya yan uwa sai dai su yi hakuri na san cewa saboda soyayya ta yan uwantaka da musulunci da ake wa malam shi yasa hannuna ya cika da tambayoyi to amma abin da nake cewa yan uwa shine alhamdulillah wasu wajen suna neman su samu malam din ya zo ma su gan shi ya karatun ba samu ba to mu alhamdulillah tunda mun samu karatun ko da tambayoyin wa ansa ba sai mu yi hakuri karatun kansa dama tambaya ne saboda haka muna fata yan uwa za su yi hakuri a irin tambayoyi bil hakika na iya kokari na wajen bin tambayoyin serial yanda suka zo min daya bayan daya nake jira su amma kuma mafi yawan su duka na ga suna da amfani sai dai babu lokacin tambaya saboda haka yan uwa sai dai su yi hakuri yan abin da Allah ya sa a karanta Allah ba mu iko amfana da abin da yake ciki wanda ba a karanta ba kuma sai a wani karo insha Allah sa'an nan abu na farko shine malam Kabiru ne kaset yana sanar da cewa akwai kaset na malam kamar irin waɗannan na daya akwai tashin kiyama malam ya yi shi na biyu ne ba ne yanzu ba ne alamomin tashin kiyama alamomin tashin kiyama na biyu akwai siffar gidan mumini shi ma malam ya yi shi na biyar akwai ni'imar aljanna da azabar wuta shi ma malam ya yi shi na hudu akwai haƙuri da juna ma'aurata sa'an nan sai akwai kasir na yanzu da aka yi sai dai na dan ce ni jeri din guda biyar ne ka san yanzu da aka shi ma za a same shi insha Allah wannan kenan abu na gaba a cikin tambaya da akwai wacce kuke madadin tambaya ce amma kaman ba da shawari ne insha Allah za mu karanta cewa malam yana ba da shawarin ko a nan ko a wani waje na karatun ka insha Allah a taimaka a sanarwa mutane ainihin yawan jin kaɗe-kaɗe da mutane suke yayi yawa ya kamata a rage sai tambayoyin malam ya ce assalamu alaikum Please, Madam, what are the qualities of good leader in Shia, leader in Islam? Please, the answer should be in English.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan uwa na farko ne ya bada shawari akan jin kiɗa kiɗe muna masu roƙon Allah ya ba mu dama da munasaba na tsakarwa akan haka. na biyu shi dan wanda yake amsa da turanci me dalilin da yasa yake amsa da turanci na san dai a yanzu muna magana ne a cikin garin badara a cikin local government ba muna magana a secondary school ba ba muna yi a cikin polytechnic ba ba muna yi a college of education ba ba muna yi a university ba yare da muke gaba mai magana a kowane wuri muna ganin dacewa ne ko magana a kai idan na zo ba da kamar da nake wa'azi da turanci a jami'a ko a abu university a abuja ko a maiduguri ko a yola sai in zo ba da rashin yadda turanci ya mai adalci ba kuma ina neman shi dan uwan da ya tambaya nan idan ya zo ya tabbatar da cewa baya jin wani yare sai turanci na yi alkawarin sai na amsa masa turanci in bar wajen amma in yana jin hausa to ba kuma dalilin da zai sa a bari yaren da mutane suke ji a musu da wanda za sa ji inda a cikin bauchi ne akwai wurin da kowa gari ne da turanci ta ma'anan ba da ra mutan da suke jin turanci a duk wannan taron ai zai wahala samun mutum ɗari biya yayin da suke jin turanci to ba shi garin yana tambaya akan menene wai siffofi na shugaba na kwarai wannan ma muhadara ce mai zaman kanta ba zai na irga su duka ba na farko dai akwai ilimi da kuma sanin duniya na biyu akwai adalci na uku akwai rikon amana na hudu akwai lafiya na biyar akwai balaga na shida akwai cikakken hankali waɗanda su ne daga cikin manyan sukofin shugaba na adam adam shugaba na kwari allah ya sa shugabannin su zama haka wallahu ta'ala ala
malam ya ce assalamu alaikum malam ina fata ka zo lafiya allah ya sa haka tambaya ta ita ce a nan malam da gaske ne dan shege baya shiga aljanna na biyu kuma malam ya halatta na bi mai cin riba ko haramun sallah
magana akan dan shege a hausancen an ce dan shege a bisa ga ɗabi'ar mu da hausar mu shine dan da aka haife shi ba ta hanyar halal ba wato ba ta hanyar aure ba cewa baya shiga aljanna cikin magana mafi inganci wannan ba daidai ba ne idan ya ji Allah ya bi biyayya ga Allah ya yi koyi da musulunci Allah zai iya kai shi aljanna akan dalilai kamar haka na farko hadisan da ya kawo cewa baya shiga aljanna ba sai inganta ba na biyu hadisan da suka ce ba sa da shi a siffar biri wannan ma bai tabbata ba na uku kuma Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra zunubin wata rai baya shafa wata rai na hudu Allah ya ce wa allaita lil insani illa ma sa'a babu abin da ke zama dai sai abin da ya kawo haka a nan ba don sa ne wannan aikin ba shi yayi ba kula ga wannan zunubin baya koma zuwa gare shi don haka yana iya shiga aljanna in har ya bi Allah limamin da yake aikata haramun ko yake cin riba bai da sallah sallah ba ta baci a shari'a wani sallah bayan sa iya iya sallah sallan ta yi sai dai ana so ko da yaushe na limaman mu na daga cikin mutanen kirki da ake nufi da kawar kairi wanda suke da kamewa ba sa sa kan cikin abin da bai dace ba amma idan aka samu wani liman ya yi kuskure ko ya cire ba ko ya fasikanci wanda kuma baya iya sa ya ce sallan da ya bata yi ba aqida ta ahlus sunna wal jamaa ya halatta a yi sallah bayan limamin da yake aikata ma kuskure hatta na bid'a wannan kallon sai imamu sahabi ne wallahi lissafin da yake da gije kara rubu yana cewa wannan rasala khalfa kulli barrin wa fajir baya ga wannan shekaru fa bai wallahi mutum da shi sukutun da guda akan halaccin sallah khalfa al-mustali imamu bukhari ne wallahi cikin kitabu sallah ya buɗe babu da jinna halaccin sallah bayan wanda yake mai laifi mustali da aka zo yi sallah bayan sa tayi sallah amma kuma shi ya ji tsoron Allah ya gyara ya sani rayuwar ba duniya ba mai lahira ne ya kuma nemi kasa da yana suna azabobi tara ga maciya da riba Allah shi kare mana da riba Allah ta'ala ala
yace assalamu alaikum malam muna fata ka zo lafiya Allah sa koma gida lafiya tambaya ta na farko malam muna so ka ce maka ka mana bayani akan alherin hoto na biyu kuma me matsayin mutumin da idan an masa nasiha akan wani laifi da yake yi sai ce Allah da nufin da shirya bane ko da yaushe sau da an masa
an sai rubuto hoto irin hoto ban gane ya ba hoto haka misali ne amfanin sa ya to bai da wani amfani a musulunci idan bukata ya kama za ka yi passport ne a wani abu ne mai dan muhimmanci sai ka dauki hoto ɗaya biyu ya halatta amma kawai mai ka dauko hotuna muna ratayewa muna saka kuɗi bilagina wannan bai da asali a musulunci akwai hadisai da dama la'anar lahun musawwirina ga hadisin da ke bayani akan ma waɗanda ya tsaye ya khulquna khalqan ka khalqillah muka har ya kira da tsinuwa hoto ana so ka dauka inda bukata in ba bukata mu bari inda bukata sai dauka in babu aka yi yana shiga matsayin almubazaranci kuma Allah ya ce innal mubadirina kanu ikhwana shayatin shek sani a nasarar yau na kisa ɗaukar kayan wazaranci da in ba bukata amma inda bukata ba a yi kuma ya wuce gona da iri ba to ya halatta da ikon Allah na iya ɗauka wanda za a masa nasiha a ce masa ya gyara abu ya ce sai Allah ya shirye shi ai malam mai akhbar ya ce fa inna hu min alamati shika iya daga cikin alamar taɗewa mutum ya yi sabon Allah ya magana ya ce Allah bai gyara shi ba bai kawo lokacin gyara ba to lalle ko da ka ce Allah ne bai gyara ta ko ka shiga uku musulmi na kware daga an ce kaza musulunci ya ce sai gyara shi yasa Allah ya ce inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun abin sani kadai maganar mu'minai in an gayyace su zuwa ga Allah da manzon sa su ce mun ji mun bi Allah ya ce wannan su ne masu samun rabo gobe kiyama Allah shi mana baiwa da rabo kula da wannan yana da kyau daga ammar gyara ya gyara Allah shi samu wani lafiya wallahu ta'ala alam
assalamu alaikum malam na fata ka zo lafiya tambaya ta ce ni ne na furta cewa zan samu buhu sha biyar a gona sa'annan sai kuma na samu buhu goma to ya zan yi wajen cire zakka
idan abu ya kai zakka matukar ruwan sama ne shayar ana ba da kashi ɗaya cikin goma na ciki idan kuma da bayi ka shayar za ka bada kashi da cikin ashirin so za ka wannan shi ne na kafin da ruwan sama ne ka bada kashi da cikin goma insha Allah wallahu ta'ala ala
assalamu alaikum yabansa kuma ya ce malam tambaya ta ita ce shin ya halatta a baiwa mai albashi zakka wanda ya dogara da albashi ne sa'an nan ta biyu kuma me hukuncin waɗanda wanda baya ɗaukan azumi da mutane
mai albashi idan albashinsa babu kauri ya halatta su zakka matukar ya cikin miskinai ko fakirai don Allah bai kawo albashi a cikin sharadin hana zakka ba ya kira wanda ake masu zakka guda takwas na masarakatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn as-sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim ya kira wadannan gaba ɗayan su bayan wannan haka idan talaka ne albashinsa bai da kauri iya da bukata ya halatta ya ci zakka tambaya ta gaba ce ne tambaya ta gaba shine ne hukuncin wanda ba daukan azumi da mutane wanda bai dauka azumi da mutane matukar ya tabbata an ga wata to yayi kuskure yana nasiha gare shi a matsayin dan uwansa mai ne mai kaunarsa don Allah ya gyara manzon Allah shi yafi kowa daraja a duniya bai taba ganin wata ran da aka ganta ba sai dai a duniya ba shi labari ga hadisin tara annasu hilala fa akhbartu nabiyya anni ra'aytuhu fa sama wa amara an-nas bi siyami kamar hadith Abdullah bin Umar radiyallahu anhu muna da suna ta kallon jinjirin wata yace ni ma sai na ganin ibn Umar na ba ma zama na labari sai azumi yake ai azumi ba ka idan ni da ka an ga wata ba gani ba bai zama cewa mu ba waliyai ba ne inda wani tattaka ne gani wata ai manzon Allah ne za ya fara gani to za ka bai taba imanin ka ran kai ba gani ba ya gani ya baka labari in amma mu labari sai mu dauka in ma kuskure ya faru shi wanda ya bada labari shi ne mai kuskure a Allah ba mu ba amma in aka ce ko an gani muka ce a muka kira ka ko da ya tabbata ba a ganin ba to mu a wurin Allah masu lafiya don mun kare da in uwan musulmai to balle kuma ya zama an ma gani an daukar noma mai batu a nan kuma asara goma da ashirin Allah shi kare mu daga wannan wallahu ta'ala ala
assalamu alaikum malam ina fata ka zo lafiya kamar yadda ka sake ziyartar mu lafiya Allah ya sa koma gidanka lafiya tambaya ta ce shin ya halatta a ƙara wa mutum musulmi jinin kafiri wanda ba shi da addini arne kenan ko kuma ma wanda yake da da'awar addini kamar na kiristanci
abin tambaya nan a ramadan na don yi bincike cikin magana mafi inganci akwai jinin musulmi da aka samu ba a so a kara na kafiri in ba a samu jinin musulmi ba sai na kafiri kuma shi musulmin zai halaka malamai na rajin su da'ima lil bukutul ibniyya suka ce ya halatta ya kara masa jinin kafiri a halin da ba a samu na musulmi ba wallahu ta'ala ala
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam ina ma barka da kazo lafiya. Bayan haka malam ina so a taimaka min da addu'a saboda wata bukata ta Allah ya yi hima su ya sa mu dace amin.
to ina ji a tambayin sun kare yanzu na fara magana a duniya sai a hakura haka in akwai tambaya a karin ka kwaɗe mu da kata insha Allah ko dan ba a ba da ba mu kwana ba
Malam ya ce assalamu alaikum. Malam ina hukuncin mutumin da yake wasa da mace wacce ba muharramarsa ba. Ina hukuncin mutumin da ke yi wa ɗan uwansa hassada.
yin mace da yake ba muharrama sama wani irin wasa wannan shi da a tambaya ba ce tambaya ba ta ce libini ba idan ka dauki yar babbanka a al'ada ta hausa ana iya wasa in bai wuce ba da iri ba ƴaƴan kawai ana iya yi kamar da kuma nufi da wasa sai ka tantance idan abin da yake ba da iri ne to haramu ne in bai wuce da kai magana ya zama ki babu damuwa wanda yake da dan wasa hasara kuma yana taimakon sa ne idan kai wa wani hasara to shi wanda kake hasara taimakon sa kake dan da hasara Allah ya kira ka mutum shi yasa ba wace yace hasara ga mai rabo taki ne duk mutumin da ba a masa hasara a rayuwa to ba ya samun daukaka amma wanda ake masa to shi ne asalin gishirin tafiya daga jarumi baya tsoron hasada amma in kana tsoron hasada to wani da zaka ji duk abin da Allah ya baka in daraja wani baya so ko menene kwaya ɗaya a duniya ko a zo ka canja wani da ya je kwalla sai ya gara bacci to kaga kabar da kai kuma kuma kabo ya sai kare gani amma da sai da zaka dauro shi sosai ya fito ka saka riga mai gajeren hannu sai ka murƙushe shi ka wuce in ka rike Allah to Allah ba zai kunyatar da kai ba shi kuma wanda yake hasara din yana kasa kansa ne dan duk mai hasara baya cin gaba haka yake karewa gaba da tarihin duniya duk wanda ya hasara baya kare baya kai labari kamar yadda kabila bai kai labari ba da habila kuma gashi أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ذاك كنا جوانا بيون ديكي حسنا ينا دوكا كون ديكي إيواني الله شكرا ولا حسنا
Assalamu alaikum a ƙarshe akwai wani ɗan da yace malam ina son ka dan Allah sa'an nan akwai ɗan uwa na biyu da yace da Allah mara a taimaka mar da yasta ba ta da lafiya musamman ciwon kafa ne wanda yake na kona ne an yi fama a asibiti har ta dawo gida yace da Allah mara ya taya shi da